وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله gaba da yawan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu kamar da muka saba insha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu mai albarka a cikin wani littafi mai suna muktasar sayil bukhari al-musamma a tajiridis tsare li a hadis jami'i sahih yau sha bakwai ga watan goma hijira annabi sallallahu tana dubu da da da dari hudu arba'in uku wanda zai daidai da sha bakwai ga watan shidda 2022 gregorian calendar sha bakwai eh na musulunci sha takwas ne?
duka da ya duka da ne
to
lissafin sultan goma sha bakwai lissafin najeriya goma sha bakwai kalas mun wuce wannan azin insha Allah ba mu tashi insha Allah wa sabon babi babu tawajjuhi nahwal qiblati haythu kana haka dai ko babu da yake magana akan fuskantar alkibla duk inda mutum ya kasance haithu kana ayya ani haithu kana al-insan duk inda ko kuma haithu kana al-muslim duk inda musulmi yake idan zai yi sallah sai ya fuskanci alkibla wala Allah kamar mutane wannan lokaci za su fi fuskantar wannan ma'ana sau da wata rana mutum yana nigeria wata yana england wata yana japan wata yana sai kaga yana gabar da ka'aba yana yamma da ka'aba yana da to duk inda yake da zai fuskanci abin nan duk da cewa malaman da suka fuskantar da wannan yanki a sallar nafila ne ok ina mutum yana tafiya zai fuskanci wata kinan alƙibla a duk inda ya kasance wallahu ta'ala alam hadisi na farko daga bara'u bin azibin Allah maɗaukakin zarki yadda da shi yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi sallama salla na hawa baitul mikdas sittata ashara shaharan au sab'ata ashara shaharan shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance farkon dawowarsa madina ya yi salla yana fuskantar baitul mikdas shine kudus kenan ko yawa wata goma sha shidda ko kuma wata goma sha bakwai yake daga zuwansa madina ya yi wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai in za a yi sallah wato baitul mikidas ake fuskanta wani hadisi ta kaddama ya riga ya gabata a baya wa bai na kuma makalafatin filafza amma akwai dan sabani tsakanin lafazin wato ya zo da lafuza amma dukkan ka tattara su ma'anansu guda ɗaya ne shine cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zuwansa a makka zuwansa madina wata goma sha shida na farko ko goma sha bakwai na farko zai tsalla baitul mikidis sai ke fuskanta ruwaye sun nuna cewa wani hadisi ya nuna cewa kamar a madina ne amma wasu ruwaye sun nuna cewa tun a makka tun a makka zai tsalla duk da cewa ga ɗakin ka'aba baitul mikidis sai ke fuskanta illa ya kashi ya kasance wato kenan ransa ya fi son ya zama ya fuskanci ɗakin ka'aba musamman dawowansa madina sau da madina gari ne wanda ke akwai yahudawa a ciki da yawa gabanu nadir gabanu kainuka gabanu kuraiza suna cewa ya asi muhammadun dinana wa yi salli ila kiblatina ila kiblatina muhammad yana saba wa addininmu ko yi khalifu muhammadu dinana muhammad yana saba wa addininmu in mun yi kaza ya ce shi kaza zai yi ba zai iri namu ba amma kuma bashi da alkibla tasa sai alkiblar mu yake fuskanta lokacin daga wani lokacin sai ransa sai fara ba shi sha'awar cewa ina mama a ce a juyar da alƙiblan ta koma ɗakin ka'aba tunda can ma alƙibla ce illa iyaka tunda umarni bai zo shi ba ka gaba shi da wannan damar har sai lokacin da Allah madaukakin sarki ya sauka yakan je ya daga hannunsa sama yana addu'a yana roƙon Allah yana kallon sama yana addu'a yana kallon sama yana addu'a tsammanin a ansa masa har yanzu lokacin da Allah madaukakin sarki ya saukar da kannara ta kalluba waje ka fi sama wala duwalli annaka qiblatin taradaha ai mun ga kana daga kanka sama kana ta addu'a kana ta roƙo kana son alƙiblar makka to da sannu za mu juyar da kai zuwa ga alƙiblar da ranka yake son kai daga yanzu ma kawai fa walli waje haka shaɗar almasjid haram in da ka yi sallah ka juyar da fuskar ka wato kenan ta fuskanci ɗakin ka'aba wasu malamai suka ce an yi fara yin wannan a sallar la'asar ne a masallacin annabi sallallahu alaihi aka fuskanci wato kenan alƙibla ta makka ta ka wani sahabi ya yi sallah a masallacin da ya fita wani anguwa sai ya samu suna sallah su kuma suna fuskantar kudus sai ya tsaya bakin masallaci jama'a assalamu alaikum masu sallah a yi manzan allah sallallahu alaihi wasallam umarce shi ya juya alƙibla ya koma makka daga jin haka su kuma sai suka juya kuma directly opposite ne kamar misali da ana fuskantar yamma ne sai suka da suna fuskantar gabas yawwa saboda da suna fuskantar kudu ne sai suka ja suna fuskantar a da suna fuskantar arewa ne da yake kudus tana arewa da su sai suka juya suka fuskanci kudu da yake makka tana kudu da su a wani lokacin sau da aka take suka ji yadda suka yi shine kawai kowa sai a bautan a yadda suke kawai sai kowa ya a bautan shi kuma liman sai aka buɗa masa fu shi ma da ya a bautan sai ya bi tsakiyar safu ya tsara ya da ya je gaba an yi wasu rako'in ana fuskantar wannan alkibla aka dawo aka yi wata ana fuskantar wannan alkibla da aka aka sa wannan masallaci masjid kiblate masallaci mai alkibla guda biyu yana daga cikin masallacin da ake kai musu ziyara in mutum ya je madina ya je ya salla a wannan masallaci din to saboda haka Allah madaukakin sarki sai ya juya musu wanda kina alkibla din hadisi na biyu an Jabir radiyallahu anhu qala kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli an rahilatihi haythu tawajjahat manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah a kan abin hawansa duk inda ta fuskanta duk inda ta fuskanta wannan kuma shine wato kenan a sallan nafila ba farilla ba idan yana tafiya yakan yi nafila a tafiya to in nafila zai tafiya kuma akan abin hawa ne sauraka sai ya fuskanci duk inda take in gabas take in gudu take in arewa take don haka kenan kaga wa walli waje haka shadarar masjidil haram karfinta akan sallan farilla ne inda tafi karfi inda ta zama tafi zama tilas kenan fa idza arada faridatan lokacin da yake nufin zai sallaci sallan farilla nazala fastaqbala alqiblata sai ya sauka akan abun hawan nasa sai ya sallar a ƙasa kuma ya fuskanci alqibla don ya fitar hankali ko yau saboda haka in akan abun hawa ne babu laifi kawai misali da ka tafi Lagos kana cikin motanka zaka iya sallanka ko wani yana duka ka cikin mota za ka iya sallanka ko a cikin jirgi ko yana za ka iya ba kuma sai ka juya ka fuskanci alkibla ba za ka iya amma farilla sai a tsaya a sauka sai a yi sai dai in ta zama dole kawai misali ana gudun fitar lokaci ko kuma wani abu na laruri amma ba ka sai a tsaya a samu wani masallaci ko wani guri a yi sallah ya fitar hankali abu daya عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم يشي النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى إبراهيم الراوي wanda ya roto wannan hadisi din daga alkama shi ma rawi wanda ya roto daga abdullahi dan mas'udin yace la adari yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla amma ban sani ba zada auna qasa kari ya yi ko rage mun gane annabi sallallahu alaihi ya yi sallah wani matsala ta faru amma bai iya tantancewa ba kari ya yi a cikin sallarsa ko kuma rage ya yi a cikin sallarsa wallan ma sallama lokacin da annabi sallallahu alaihi ya sallama sallarsa ya idar da sallah kila lahu sai aka ce masa ya rasulullahi ya manzan Allah a hadatha fi salati shay'un wani abu ya faru a cikin sallah ne kam an yi wani sabon wahayi ne akan canji a kan sallan da muka saba wani abu ya faru ƙala wa ma za ka annabi sarasa ce a'a me ya faru me wannan abin da kuke gani an ya faru sabon kalu sai suka ce sallaita kaza wa kaza ayi sallar da ka mana raka'a kaza ne ka mana sallar raka'a kaza mu ko dama mun saba misali in azhar ne mun saba yin ana yin hudu yau ka mana biyar misali kenan ko kuma ka mana uku kaga wani abu ya faru kenan to an rage sallar ne tunda dama abun sa muke karban umarni da kuma adadin raka'an da za a yi a sallah din an rage ne ko an kara sai mu ji labari fasanna jirjiraihi annabi sallallahu alaihi wasallam sai lankwashe sawayensa dama a zane ke ko wastaqbala alqiblata sai ya fuskanci alqibla wa sajada sajadataini sai sajada guda biyu sai sajada guda biyu sajadar rafkan wa kenan ko yawwa ثم سلم sannan sai ce assalamu alaikum falamma aqbala alaina bi wajhihi lokacin da ya fuskanto mu ya juyo sake fuskantar mu da fuskansa qala sai ya ce mana innahu law hadatha fi salati shay'un lanabatukum bihi yanda lamarin yake shine da wani abu ya faru a cikin sallah authority ya zo daga sama an ƙara ko an rage lanabatukum bihi wallahi da zan gaya muku don haka babu abin da ya faru shi sa kuka ji mance muku komai ba walakin sai dai abin da ya faru shine inna ma ana basharun ni dan adam ne ni dan adam ne mithlukum kaman ku an sa kamatan sauna ina yi mantuwa kamar da kuma kuke mantuwa kai da nasitu don haka daga duk lokacin da kuka ga nayi mantuwa ba zakiru ni sai ku tuna mu ku tanatar da ni ku tanatar da ni ko wa idza shakka ahadukum duk lokacin ɗaya da ɗayan ku yayi kokwanto fi salati a cikin sallarsa fale ta harrasa wa ba sai yayi karda dan menene daidai ya rikice ni uku ne ne ko biyu uku ne ne ko biyu sai yayi karda do kawai menene daidai idan ya samu natsuwa akan abu guda ɗaya hankalinsa ya fi karkata akan abu kaza falitin alai sai ya cika sallah din akan wannan in ya gani sallarsa ta cika sai ya sallama in ya ga sallarsa abin da firin ja cikin zuciyarsa bai ta cika ba sai ya kara abin da yake ganin zai kamata a kara sai ya sallama in ya yi sallama kuma sun mai sallam in ya yi sallama kuma sun ma ya sajid sajida ta ne sannan sai ya sajida sajida wato kiran guda biyu sai ya sajida wato kiran guda biyu kaga a wancan na farko ya nuna mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam har ya yi sallama sannan sai ya yi sujada guda biyu a zahirin abin ya nuna mana can kamar sallar ƙari aka yi kenan tun da mafi yawa abin da malamai suke karantar da shi ne yan an yi ƙari ne ake yin sallah ko ake yin sujada ta ba'adi kuma wannan ta zama sujadan ba'adi ne tun da sai da aka yi sallama amma kuma zai iya nuna cewa kuma bai ƙaro wani abu ba ko bai ƙaro wani abu da ya ƙara wata raka'a sai mu ce ragi ne tukun sannan sai a yi sujada to yanzu bai kara komai ba kawai sujada yi ga dukkan alamu kari aka yi wato kenan a cikin sallar yau kuma kaman wannan umarnin da ya bayar shi ma ya fi karkata zuwa ga haka idan ɗayanku ya shakka sai ya kardado sai ya karkara wato wannan matsala guda biyu ne a maki a guda falata harar sawab ya kardadan abin da yake daidai idan ya karda don abin da yake daidai a tunaninsa ko zai yi sujada guda biyu har yanzu bina akan wannan ko kuma kamar da wasu malamai suke fada bana alal akalli zai yi gini akan mafi karanci misali yana tunanin raka'a biyu ne na yi ko kuma uku ne yanzu wannan ne mafi karanci biyu sai ya dauka biyu ne sai ya karo sauran in azahar ne karo biyu in magariba ne karo daya yanzu ya yi bina iya alal akalli yawwa wancan kuma a'a babu magana wata kenan bina iya alal akalli menene nake ga shine ne kusan daidai da abin da nake abin nan masallaci guda biyu mun gane wannan abin da yasa suka sha bamban shine wannan faleta harra sawab ya fi karkata a zuciyarsa cewa ga abin da yake daidai amma wannan kuma yana cikin zurfin shakka sallan nan raka'a biyu ne ko raka'a uku raka'a biyu ce ko raka'a uku ce yanzu akwai shakka mai karfi to sa a ce bana alal akalli sai gine akan mafi karanci yanzu bai samu matsaya kenan a guri ɗaya ba biyu ne uku uku wanne ne ya fi zama daidai amma wancan shi kuma yana ganin cewa eh kawai sallarsa kawai shi fa kaza ne to shi kenan sai ya gini akan wannan shine taharra as-sawab kenan yawwa a dukkan lamura guda biyu sun mai yasjud sajidatayn sannan zai sajida wato kenan guda biyu bayan ya ce sun mai yusallim kenan kaga duka a nan sajidan da za a yi ne ba a da za a yi illa iyaka wannan ya yi gini akan da ya sa wannan kuma ya yi gini akan abin da yake mafi karanci yanzu kaga akwai karin raka a kansa wadda dole sai ya kawo ta kenan yawwa wallahu ta'ala a'lam da haka wannan yana daga cikin hadisan da suke da dogon bayani wato kenan akan abin nan Allah ya kame ruwa bai nuna mana cewa kari akai ko ragi ba amma zahirin abin da yake nuni shine kaman dai kari akai abin da ya samu ka fahimci kari ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam bai kara wata sallar akan abin da akai sallama yanzu akan sa ba da ragi akai kuma misali a ce an rage raka a guda to sai ya kawo raka a gudar sannan sai ya yi wannan sujada din wallahu ta'ala a'lam shi yasa masu kafirin jarar cewa ba'adi ne ake yi idan an yi kari a cikin sallah babin majin a filkibla babin da yake magana akan hukuncin abin da ya zo dangane da alkibla an umara radiyallahu anhu qala wa faktu rabbi fi salatin an karbar daga sayyidina umar dan kaddabi Allah madaukaki take yadda da shi ke cewa na yi muwafaka da ubangiji na har guri uku kultu na farkon ni na ce ya rasulallahi lawata kabna mai makamu ibrahim a musalla daman a ce makamu ibrahim din nan mu dauke shi zama wurin yin sallah mana idan mun yi dawafi mun yi dawafi mun gama sai mu zo mu sallah raka biyu a kurin ko hudu ko abin da ya sauka da a ce haka muke yi mana fa nazalar wata ki zami makamu ibrahim musalla sai aya ta sauka kaga kenan abinda sayyidina umar ya sa zuciyarsa sai Allah ya saukar da wani da aka yi kice na yi muwafaka da ubangiji na abin da nake so ya zama daidai da abin da ubangiji yake so da haka na dace a nan gurin ko ya ga saukar da wannan wa ayatul hijab sannan kuma akwai ayan hijabi nan ma na yi muwafaka da ubangiji na kuntu na ce ya rasulullahi ya manzan Allah lau amarata nisa'aka an yi ta jibna da ka umarci matanka su rika sa hijabi da yafi amma muna zuwa kowa ya shiga cikin gidanka matanka kuma duk suna zanne eh wa innahu yakallimu hunna al-bahr wal fajr da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk ya ga abin da sa amma wannan alafa zai sayyidina Umar ne ko ba mun mudu sabai mutanen kirki ne Allahu a'lam wala Allah ko yana nufin da munafikai tunda akwai munafikai a zamanin yawwa kaga munafikai ma da munafurcin sun su shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da su iya ganin mata annabi sallallahu alaihi wasallam kuma mutanen kirki sahabbai kamar su sayyidina abubakar da sauransu za su iya ganin su dan haka fa nazarat ayatul hijab sai ayat hijabi sai ta sauka to Allah madaukakin sarki yace ya ya annabi kullu azwajika ko wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alaihinna min jalabibihinna ayat hijabi sai ta sauka kaga yanzu yayi muwafaka da ubangiji a guri nawa a guri biyu wajtama an nisa wa nabi sallallahu alaihi wa sallama fil ghairati alaihi wata rana matan annabi sallallahu alaihi wasallam sun taba tarin tarimi akan annabi sallallahu alaihi wasallama saboda kishi saboda kishi bilgira saboda kishi ko suka gaba ɗaya suka haɗe masa kai sayyidina umar ya ce musu wallahi asa in dallaka kunna an yibdilahu azwajin khairan min kunna muslimatin mu'minatin ko ya dinga kirgawa har sai ya batin wa abokara kan kumsa saboda haka sai aya ko sai sassauko a hakan nan kawai sai Allah madaukakin sarki saukar da aya din asa rabbuhu in dallaka kunna ay mudillahu ajra azwajin karum min kunna ku mai da hankalinku wallahi idan kuka kuskura annabi sai ya sake ku Allah zai kawo masa watan da suka fi ku alkhairi musulmai mu'minai masu tsoron Allah masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza to saboda haka yace anan ma na dace da wato kenan ubangiji na akan wannan amma me nan ne mahallin shaida na wata ke zomin makami ibrahima musalla da mukama ibrahim sallan da ake a gaban su dakin ka'aba yake don da kuma wato kenan alkibla bayan wannan ayoyi uku akwai wani aya da sayyidina umar ya muwafaka da ubangijinsa Mhm, misali Hmm? tabarakallahu asanul khaliqina ita ma ana ana karantawa ce tabarakallahu asanul khaliqina shi ai haka nan ku ta zo ta yanzu mun samu nawa hudu ko akwai wata yawwa game da ribatattun badar ko yawwa inda Allah faɗa kuke sarki ce ne hatta yuskina fil ardi eh ma kala lin nabi ay yakuna lahu athara hatta yuskina fil ardi saboda haka wannan mata na daga ciki yanzu mun samu ƙarin biyu sai wacce kuma eh a cikin suratul azabi babu kuma ba da asamin muwafaqatu umar Hmm. muwafaqatu umar akwai su da yawa eh wace aya kace hmm hukuncin giya yawa hukuncin giya hukuncin giya da yace Allahumma bayyana lana bayanan shafiya Allahumma bayyana lana bayanan shafiya har sai da aka zo aka ce innamal qabr wal maisir wal ansab wal azlam rijal min amali shaytan fajtanibu to kun sanai samu kwanciyar hankali saboda haka akwai wa'in su ma ba ya babu haqqil bazaqi biliyadi minal masjidi babu da yake magana akan za a iya sharewa wato kenan kaki da hannu a masallaci idan mutum ya ga kaki a cikin masallaci ya sa hannunsa ya dauko wani abu ya share ya goge a jefar da abin haka ya halatta ko bai halatta ba an anasin radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallam ra'a nukhamatan fil qibla annabi sallallahu alaihi wasallam inji Anas dan Malik Allah ya dade shi yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga kaki a masallaci a saitin alqibla ga masallaci a gaban masallaci hakan nan sai ya ga kawai wani yayi kaki ya tofa a jiki a jikin gini kenan ko fa shakka zalika alaihi wannan sai ya masa tsanani a cikin zuciyarsa wannan ma'ana sai nuna damuwa sosai ba ana bai ji dadi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadi ba sosai hatta ru'iya fi waje har fuskarsa sai da ta nuna ma mutane mutane su gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji dadin wannan mutumin da ya kaki ya tofa a wato kidan alkibla ba dan haka fa qama fa haqqahu bi yadihi sai tashi da hannunsa ya dauki abu ya goge ya goge ya goge ya goge ya goge kaga da farko ya nuna bai ji dadi fa ayin haka a cikin masallaci na biyu kuma bai bar shi ba har sai da ya tabbatar cewa an kauda wannan abin kamar yanzu damuwarsa za ta karanta da musulmi cewa a hakan ba daidai ba ne a daina yin kaki ana tofarwa wato a cikin masallaci fahala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna ahadakum idza qama fi salatihi fa innahu yunaji rabba lalle ɗaya daga cikin ku fa duk lokacin da ya tashi zai sallah to fa yana gana da ubangijinsa ne duk wanda yazo zai sallah yana gana da ubangiji ne ko wa inna rabbahu bayna bainahu wa baina alƙibla ubangijinsa yana tsakaninsa da alƙibla a inda duk ya tsaya to tsakaninsa da alƙibla ubangijinsa ne ai ba asalin alƙibla da ake fuskanta ba ubangiji ake fuskanta dama ko ta haka shi sauta ayat take cewa bayan ma tulo fa zamma wajhullah duk inda kuke fuskanta canan ka akwai fuskan Allah madaukakin sarki dan haka tunda in kai sashi sallah a gaban Allah ka tsaya fala yabzuqanna ahadukum kibalar kiblati kada ɗaya ku kuskure ya kaki ya tofa wato kenan ta gabansa saitin alkibla walakin amma in har ya zama tilas an ya sarihi to in yi kakin to ya tofa ta hagu auta ta kadimi ko kuma ya sunkuya ya tofa ya sa ƙasa ya binne sun ma aka za ƙarfa rida'ihi sannan sai ya ɗauko hannun rigarsa babbar rigarsa haka ko kuma koda wace irin riga ne ma fa basaka sai tofi a cikin taka fi a cikin rigar sun marar da ba da huwa labadin sannan sai haka ya nannaɗe ya nannaɗe ya nannaɗe haka jikin rigar tasa ko sai ya rike shi a haka faƙala sai ya ce au ya fa'alu haka za ko kuma ya zama ya yi hakan din kaga ya ba da alternatives mai yiwa ko mura ta kama mutum ko kuma wani abu makamacin wannan da laruri ne dole sai ya kako din kuma yana cikin masallaci to ya ba da alternatives idan irin masallacin su na da ne ko kuma hannun ka na hagun babu ko sai ka tofa hannun hagun don kuma irin masallacin su na da ne sai ka tona karkashin kafar ka yashi ka sa sai ka mai sai ka mayar ka rufe idan kuma irin masallacin mu na yanzu ne ba gurin kaki da mutanen da sukan kawo akwa wannan kurtu a cikin masallaci a sa kasa sai ka dauko ka tofa a cikin ajiye to zan ce wannan kazanta ne to yanzu last alternative shine sai kai haka sai ka tofa a rigarka sai ka nade ka nade ka nade sai ka rike kayanka har ai sallah sai ka fita ka je ka wanke kayanka saboda ko ma ya ne ne dai ya bada da mutanen da da mutanen yanzu kowa ya samu wato kenan alternative dinsa kuma ya nuna mana wato kenan a muhimmancin tsafta a cikin masallaci ba za a bar masallaci da datti ba ko yau ba lalle kaki ba ko ma menene ana yana daga cikin abubuwan da ake son musulmi su yi babu kafaratul buzaki fil masjidi babin da yake magana akan to idan mutum ya riga ya tofa fa ai laifi ne yin hakan din to ya ne ne kafarar wannan abu ya ne ne zai yi kankare a kankare masa wannan laifi an abi hurairah radiyallahu anhu وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما حديث الخامة وفيه زيادة أرويته أجيكم hadisin da yake magana akan kaki wannan hadisi da abu huraira da abu sa'id al-kudri Allah madaukakin sarki ya yarda da su sun roto wancan hadisi da muka magana akan tufin kakin nan wafihi a cikinsa akwai ƙarin da yake cewa wala an yaminihi kar kuma ya tofar hannunsa na dama can ya ba da izini zai tofar a hannu na ina na hagu in babu kowa ko yawwa to amma kar ya dama kar ya gabansa sai ya hagu ko ya kasa da shi ko ya sa wato kenan a cikin rigarsa hadisi na biyu ananas radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-buzaqu fil masjid qati'atun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa yin kaki a cikin masallaci kuskure ne kuskure ne kuma kuga kuskure matsala ne ko yawa Allah ya ce wa insu mutane mimma khati'atihim ughriqu wa urkilu nara a dalilin kuskuren da suka yi aka dilme da su aka sa su a wuta kuma gashi nan yace albuzaqu qati'atun kaki a masallaci kuskure ne wa kafaratuha amma ka faranta inda za ka yi ka fitar da kanka ka wanke kanka daga wannan abin dafinu ha ne abin ne in an yi abin da shi yadda ba zai wani ba zai gani ba zai tada hankalin wata kenan kowa ba ko binnewan kuma ko dai kamar yadda muka faɗa mutum ya tofa ta kasar abin nan sai bude ya shi ya tofa ya mayar ya dafe ko kuma ya sa a rigarsa ya naɗe ya naɗe ya naɗe ya kamar ya binne kenan tunda yanzu ka gaba inda zaka tofa masu tofa kaki a cikin masallaci irin wannan da muke da shi yanzu kuma kace zaka binne ba zaka samu kasar da zaka binne ba an riga an yi tayilin masallatai da sauransu mun gane wannan kenan dai kamar ka fara sa shi da a kau da ita a cikin masallacin yawa in ma irin masallacin mu nan ne ya zama dole mutum yayi sai ya nemo abu ya share ko nemo mofa ko wani tsintsiya ko wani tsumma ko wani abu kamacin wani agoge ya zama babu shi shi kenan mutum ya fita cikin wannan wato kenan laifin kamar kenan yana karantar da mutum in kai abin da ba daidai ba cikin masallaci kai da kanka ka zo ka gyara self discipline kenan ko yawwa ba ma a cikin masallaci ba duk abin da mutum ya a rayuwarsa zamu iya daukar darasi akan wannan hadisi duk abin da mutum ya ba daidai ba shi da kansa sai ya zo ya gyara wato kida shine ake kira sa zaman lafiya babu izatul imami annasa fi imami salati wa zikirar kibla babin da yake magana kan cewa ya halatta liman ya rika ma mutane wa'azi fi itimami salati a dangane da cika sallah idan liman ya ga abu wanda yake ya tawaya a cikin masallaci yadda ake wa daidai ba ya yi magana jama'a ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake ga yanda ake ya musu wa'azi fi itimami salati a wajen cika sallah sannan kuma da magana akan abin da shafi al-qibla hadisi na farko annabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala hal tarawna qiblati ha huna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu jama'a yanzu ku a fahimtan ku kuna ga cewa nan ne al-qibla ta jama'a sun yi sahu a cikin masallaci ko annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana kan gaba ya sa gaba ya kabbara yana da alƙiblarsa gabansa kenan ko o wato ko a tunaninku nan ne iyakacin wato ni ta alƙibla din ko wallahi na rantse muku da Allah ma yakfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum da khushu'inku da ruku'inku baya buya gare ni ma'ana yana kallon duk abin da kuke yi wanda yake nuna natsuwa a cikin masallaci da nuna tsoron Allah cewa kun tattara hankalinku a gaban Allah kuke ina kallo a lokacin da kuka yi ruku'u kowa ya ruku a cikin ku ina kallo wadda riwayar ta nuna cewa har sujadar da kuke yi ina kallo ba a wannan riwayar ba yace inni la arakum min wara'i zahari ai ta bayana ina kallo eh ina kallo oh kana tsammanin gaba na kawai nake kallo ba na kallon baya ha to ku aje wannan ko yawa ina kallon ku ta baya da nutsuwarku shine ku ku da ruku'unku da sujadanku duka ina kallo wata riwaya ta ce sauran dukkan rukunanku na sallah duk abin da kuke yi wato kenan ina kallo saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wannan ko nabiyin yara ma la yara nasa khalfahu annabin da yake ganin abin da mutanen bayansa ba sa kallo idan shi yana kallo ta baya su ko ba sa kallo ta baya akan wannan malamai sun tattauna wasu suka ce wannan kususiyar annabi sallallahu alaihi wasallama ne a cikin sallah amma in ba a sallah ba ba haka yake ba in ba a sallah ba ne wani abu zai iya zata bayan sa bai lura da shi ba amma yin a cikin sallah ne yadda ke kallon gabansa haka yake kallon gabansa kuma wani ba abin mamaki ba ne yanzu ba bature ya yi wani abu ba yanzu aka sa miro mai faɗi ta gaba zai reflecting back haka ne zai reflecting back a masallacinmu na college da yake gaban tile ne duk lokacin da liman yake sallah yana kallon duk mutanen mutanen cikin masallacin miron ya yi tile ne ma ba ma miro ba yana reflecting walla har na sahun baya wanda yake shigowa masallaci kana limami kana kallo to ballantana kuma ubangiji Allah bature zai wani abu kamar wannan ballantana ubangiji Allah wani abu ne mai sauki ko yauwa to da haka amma kuma kaga wannan ya shiga gaban miro tunda miro sai an zo sa wani abu a aisha ka kawai da an kabbara kawai yana kallo kaga har yanzu still is extraordinary wasu malaman kuma suka ce har ba a cikin sallah ba ma idan ana duhu to duk abin da yake cikin duhu annabi sallallahu alaihi wasallam shi yana ganin sa kawai misali a ce cikin dare ko lokacin duhu to shi annabi sallallahu alaihi wasallam na kallon komai wallahu ta'ala a'lam wannan cikin hadisi na akwai akwai mai menene yake karantar da mu za mu tsaka samu abin yana karantar da mu ruku'i a cikin aya menene eh kunuti a cikin sallah kenan in kun yi abin da ba daidai ba annabi sallallahu yana gani zai fada ana son kowa ya nutsuwa cikin sallah ko akwai lokacin da ayi sa mutane sun shiga tsaho har ya je zai kabbara yayi haka zai kabbara sai ga wani ya tura kirjinsa sai ya dawo sai ya ce ce jama'a ku daidaita sanku yana kallon ku fata bayana saboda haka ana son a cikin masallaci a zama akwai wato kenan nutsuwa wannan hadisi yana da karantar da mu babul kismati wa ta'liqil kinwi fil masjidi babin da yake magana akan hukuncin alkisma alkisma shine rabo rabo ko mun tsallake babi guda babun hal yuqalu masjid bani fulani haka ne babin da yake magana wai shin ya halatta a ce masallacin banuwa ne zuriyar suwa ne masallacin suwa ne ko masallacin wa ne ko kamar yadda muke faɗa yanzu ce masallacin fada ko masallacin alarama mai beni masallacin alhaji dan azumin challe ya halatta masallacin tasha a masallacin izala wannan jingina wanda muke a masallaci ya halatta ko bai halatta ba ko yawwa a kano ce masallacin masallacin isa ya kara biyu a maiduguri ce masallacin indimi ko kaduna ce masallacin sultan sultan bello wannan ya halatta ko bai halatta ba to hadisi na farko yake cewa an kabo daga abdullahi dan umar Allah madaukakin turke da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sabaka baina lakaili allati udmirat min al-khafiya'i wa abaddaha ko amadaha amaduha kai sorry wa amaduha thaniyatul kuda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa musabaka tsere competition tsakanin wato kenan dawakai wanda aka training ɗinsu har cikinsu ya zama ya ɗamfara odmirat wanda aka yi training ɗinta ta sha wahala idan doki ya sha wahala a training cikinsa ya kan ɗamfare ko yau shi na ake kiransa odmirat ya tuka rijalin wa'ala ya tuka rijalin wa'ala kulle damirin ko kulle damirin ai kowane ɗakumi a ko doki wanda cikinsa yake a ɗamfare a manne shine wata kina an riga ya saba da wahala kenan to wayannan annabi sallallahu alaihi aka ware su mutane suka hau a ga waye zai riga zuwa wuri kaza to yayi wannan ya sa musu wata kenan da za a fara daga kafiya wani guri na ana kiransa al-kufiya a nan gefen madina bayan garin madina wa amaduha fagen inda za a yi daga nan zuwa guri kaza shine saniyatul wada' zuwa kofar gari da ake kiranta sani talwada mun gane kamar misali a ce daga garni kwane ko menene zuwa randar famfo babba haka ta gefen garin madina yauwa saboda haka ga waye zai riga zai riga wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam saka saboda training training din dabbobin saboda za a je gurin yaki da su da training din mutanen su koyi gudu akai su koyi control da sauransu annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka wasabaka bainal kayli allati lam tudmar sabbin dawaki kuma wanda ba a musu wannan training din har sun zama masu dambararren ciki ba su ma aka yi nasu training din su kuma minas saniyati tun daga saniyatul wada'i ila masjid bani zuraik har zuwa masallacin kabilan bani zuraik bani zuraik ina mahallin shahidin mu nan ko aka ce masjid bani zuraik masallacin bani zuraik yawwa wa inna abdullahi kana fi man sabaka shi wanda yake ruwaito mana wannan hadisin abdullahi dan umar yana da ciwon da suka shiga wannan musabakar ina mamacin ma muna tare da su eh annabi sallallahu alaihi wasallam da shi ne abin da yin wal'ala shi ne babban alkali a ga waye ya riga yawa saboda haka wannan ba zai zama mana matsala ba ko Allah iyaka malamai suka ce abin da sa ba zai zama matsala ba ana kirasa alamatu tamyiz ne ba alamatu tamlik ba saboda farin Allah da yake cewa annal masajida lillahi duk masallaci na Allah ne don me za a ce masallacin wane sai aka ce wai alama ce ta tamlik ai ta tamyiz tantancewa masallatai alama ce ta tantancewa ba alama ce ta mallaka ba dan an ce wannan masallacin alhaji dan azumin challa ne alama ne na tantance wannan masallacin daga sauran masallaci ba wai ana nufin masallacin nasa bane masallaci na Allah ne mun gane wannan don haka majority na malamai duka sun tafi akan haka ya halitta sai dai ibrahimun naqai shi ya ce a kai kawai bai ga wannan masajida ibrahimun na ka'i annan masajida lillahi kawai ba wani masallaci ma duk masallaci na Allah na Allah ne Allah da Allah babul kismati babin da yake magana akan hukuncin rabo wa ta'liqil kunwi fil masajidi da rataya wato kenan zarban dabino ko me ake cewa in ka tsaro dabino eh tankar dabino tankar dabino za a iya rataye ta a cikin masallaci ko ba za a iya rataye ta ba za a iya yi rabo kawai misali a ce biyan albashi ko biyan wani kudi ko kuma kaya da aka wani jin kai za a raba shi a cikin masallaci a kawo masallaci ko zakka an tara zakka a tara ta a cikin masallaci mutane su zo a rarraba musu haka ya halatta mun fahimci wannan ko kuma duk wani abin da ya kawo aka kawo ko gwamnati ta kawo na jin kai ko wani mai kudi ya kawo na jin kai abin da ya shafi ba na mutum ɗaya ba na al'umma ne for general za a iya kawo shi cikin masallaci sannan mutane su rika zuwa suna karɓar haƙoƙinsu haka ya halatta ko bai halatta ba an karɓar daga anas dan maliki Allah ya dade shi yake cewa utiya nabiyyu sallallahu alaihi wasallama bi malin min al bahrain an zo ma annabi sallallahu alaihi wasallama da dukiya daga bahrain bahrain ka ahri yanzu bahrain ake ce mata ko kasa ce mai zaman kanta yanzu haka nan ana kiranta bahrain to tun daga wannan baharin din aka kawo dukiya mai yawa gurin annabi sallallahu alaihi wasallam faƙala sai yake cewa in furuhu fil masjidi aje a juye ta a cikin masallaci a zuba ta ma'ana a kai ta masallaci mun gane wannan dukiya ce ta zo ta ta gwamnati ne da public fund ne dukiya ce ta kowa da kowa ba ta annabi sallallahu alaihi wasallam shi shi kadai bane ba kuma ta wani daga cikin sahabbai sa bane tunda yake ainihin malaman suka ce dukiya ce wadda aka yi an yi sulhu da mutanen bahrain annabi sallallahu alaihi da aka je ana yaki da aka zo bahrain kasar bahrain suka ce so su marasu yaki da annabi sallallahu alaihi ba amma rasu ba da haraji kuma a basu akan addinin su annabi sallallahu alaihi ce shikenan kuna karkashin zimma ta Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallama an bar ku dama kuma ku yi addinin ku amma za ku rika ba da haraji dan kariyar da zamu ba ku ba za mu da wata ƙasa ta zo ta taba ku da yaƙi ba duk lokacin da kuka nemi taimakon mu za mu taimaka muku akan wanda zai zalunce ku kamar yadda muka saba musulmi zakka duk shekara musulmi yana ba da zakka to kuma za ku biya haraji da haka dama haraji na kafirai ne zakka ta musulmi ne kuma duk wannan kowa yana kawo abin da za tara a ba gwamnati ne saboda ci gaba da tafiyar da hukunci to wani dukiyar da shekara ta sai suka taro dukiya sai aka kawo wasu malamai suka ce ita ce dukiya ta farko da ta taba tafowa ma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma dukiya mai yawa yanzu da aka kawo ina ya kamata kai ta inda kai ne shugaba eh eh abin nan ne menene ake kira sa grant ne ya tafo daga federal government eh sai akawun din shugaba ko annabi za su ce a kai ta masallaci a je a zuwa ta don haka ba a kai gidansa ba sallallahu alaihi wasallam wa kana akthar malin utiya bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuma duki ne dukiya mafi girma wanda aka taba kawo annabi sallallahu alaihi wasallam shi a rayuwarsa fa kharaja rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila salati annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an tsibeta da lokacin sallah yayi sai ya fito zuwa masallaci wala mai tafi ita ilahi bai kan dukiyar ba an kawo dukiya to yana za a kai ta yace a kai ta masallaci a zuba aka yi masallaci aka juye ta masallaci ya tafi abinsa mutane suna su jira ya fito a fara abin nan har lokacin sallah ya da ya fito kawai sai ya tafi sallah kawai abinsa mai wata na dungun masallaci ko shi kuma ya zo gaba kawai sallah za a yi ko alamma kadar salata lokacin da ya idar da sallah ja'a fajalasa ilaihi sai ya taso sai ya zo ya zauna a gaban dukiya fa ma kana yara ahadan illa atahu annabi sallallahu alaihi wasallam idan sa bai ido hudu da wani mutum ba sai ya danka ya bashi babu kirga kawai kai ma ka zo eh gashi kai ma kai ma ka zo eh gashi kai ma kai ma ka zo eh gashi haka aka dinga rabawa dukiyar na aka dinga diba ana ba mutane haka dinga aka dinga diba ana ba mutane in za a hul abbas kwazar sai ga abbas ya zo baffansa fakala sai ya ce ya rasulallah ya ce mina ne ya rasulallah ya manzan allah atini ni ma a bani ni ma na zo a bani ko ya ce masu ni ma a bani fa'in ni fadaitu nafsi wa fadaitu akilan ya ce amma karka manta ni ne na fanshi kaina a yakin badar ba an yakin badar ba an kama mu a cikin abin nan dukiyata na dauka na bayar a musulunci na fahimci kaina kuma dukiyata na dauka na bayar aka fahimci a kili dan uwanka yake fada annabi sallallahu alaihi wasallam ko kanin ka ko yawa ko yayin sayyidina ali ka sa ka tuno da wannan sai sa sai ce na tuno faqala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa kus yace to shikenan kai ma je ka diba dibi kawai ɗebi duk ya ce ina ce ko ɗebi wai abin da ake cewa yi ne ɗebi a ga hankalinka ne kawai ne yawa ɗebi a ga hankalinka daga je wasu shi ke da gashi nan ɗebi don haka ya ce kus fa safi tsobi ya baza rigarsa haka ya ɗibo ya jawo ya jawo ya jawo ya jawo ya sa rigarsa rigarsa ya shimfida ya ɗiba ya zuba ya zuba ya zuba ya zuba kasan kuma kudin daɗin da yake karfe ce zinari ne saboda haka nauyi ne da shi sun ma zaha ba yi killuhu bayan ya gama ya kawo nan ya tattare kawo nan ya daure ya haɗa zai ɗauka ya kai kai falon yesterday sai ya kasa ɗauka ya yi nauyi da yawa da kai ya yi kura zai ɗaga abin sai bai ɗauku ba faƙala ya rasulallah sai ce ya manzan Allah murba adahun ya rafawa ilayya ya ce ka sa wata nan su kama su daga mu dora mu a kaina ka sa wasu daga cikin sabon ka su kala la alisa su ce a a ya bi iya karfinka yanzu ya faɗi wani abamin da taimako ne ko yana nima annabi sallallahu alaihi wasallama ya taimaka masa kala sai ce farfawa anta alayya sai da kuma babin babin babin haifayya yace to kai din dauka ka dora mu kama mun mu dora da na baka girman ka matsayi abin to yanzu ai kai dana ne ko ni ne abbas eh ni yayan abdullahi ne babanka dan haka kama mun ka dora mu a kaina qala la sai ce a'a ba zan yi haka ba ma da haka fana fara minhu sai ya bude ya share ya share ya share ya rage sun mazahaba ya killo sannan yankura zai daga shi fakala ya rasulallahi ya ce ya manzan Allah murba zuhun ya rufa alayya ai na rage ko ka ce wa'insu su daga mu samu da alura mun ne kalala sai ce Allah ba zan yi haka ba kala sai ce farfawa anta to to kai ka zo ka kama mu madaga mu dora kaina farfawa anta alayya kai ka zo ka kama mu daga mu dora min kala la sai ce masa a a ka ɗebi da karfin ka wa nasara minu sai ya share ya share ya rage ya rage ya rage ya rage thumma ihtamalahu sannan sai yunkurin zai daga shi ya daga da kyar falakahu ala kahilihi daga kire daure sai dora shi akan kafadarsa bai je kai a lokaci ɗaya ba eh bai je kansa a lokaci ɗaya ba saboda ga sai ya dora shi akan kafadarsa thumma summan talaka sannan sai kama hanya ya tafi da shi kai bai je kai ba hakan nan ya tafi da shi wato kenan akan kafadarsa amma zalla rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yadbi'uhu basrahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana ta kallansa yana ta kallansa yana ta kallansa hatta khafiya alaina ajaban yana kallansa har ya buya ma'ana yana tafe tafe tafe sai da ya bace annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta al'ajabi yana ta al'ajabi to a lokacin shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam shekarun sa nawa ballantana babban sa wanda ya girmi babansa yanzu hankoron dukiyar na menene bal hirsu limaza hankoron dukiya yanzu na menene don haka yana ta mamaki ajaba mai hirsihi yana mamaki saboda kwadayinsa wato kenan na duniya amma gama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam bai tashi ya bar wannan gurin ba wa thamma minha dirhamun alhali akwai dirhami daya gurin annabi sallallahu alaihi bai bar gurin ba sai da kudin nan kat ya kare a idan mutane aka kawo a idan mutane aka aje aka ajiye ai da mutane aka rabar da shi da ragowa wata shiga gidan annabi sallallahu alaihi wasallama ba kuma kwabo bai rage ba akwai transparency da ya wuce wannan a duniyan nan ya za ka kwatanta wannan da irin shugabanninmu na yanzu shugabanninmu na yanzu garan zai zo a tare nan a tare nan a tare nan ai dabatin wannan ai dabat mutum ya ɗabi abin da ba zai iya ci ba ba zai iya cinya ba 'ya'yansa ba za su ci ba jikokinsa ba za su ci ba ga kuma mabukata kuma bai su sun san amfani da shi ba ba nasa ba matarewa yake gaskiya akwai wato kenan matsala akwai Allah madaukakin sarki ce laqad kana lakum fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uswatun hasana akwai tadodi kyawawa masu kyau wanda ya kamata koya a zamanin a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da a ce dukiyar da Allah madaukakin sarki ya kawo a al'umma misali mu dauki misali Nigeria a ce shugaba za su irin shugabanni za su irin wannan ba za a samu talaka ko kwaya ɗaya ba wallahi ba za a samu talaka ko kwaya ɗaya ba don dama Allah madaukakin sarki ya ce ai haka ce kai la kuna lulatan bainal agniya iminku saboda kar dukiya ta zama kawai tana kewaya tsakanin masu kudi ne daga cikin ku a dubi miliyan a tura a wani a dubi miliyoyi a tura a wani suna ta dawo da dukiyar a tsakanin su sauran mutane kuma suna abin a daidai lokacin da mutane suke iya kwana ba samu abin da za su sa a bakin su su ci ba wani zai iya daukar miliyan 100 ya sai fam wai don ya takara fam kawai takardar da bata wuce shafi uku ba takarda fa plain takarda ba zai wuce shafi uku ba zai dauka miliyan 100 ya bayar kuma wani wai ya sai takardar ne don ya contest ta yi a sa shi a cikin wanda za su yi contest ta yi ba zai shiga ba da take tsammani a wani irin rayuwar kuma dukiyar Allah madaukakin sani na 25 trillion saboda a delegates kawai mutum nawa mutum ɗaya ne ya ba su wannan ko kuma 25 trillion to yanzu trillion 25 a delegate kawai ba a zo maganan fara campaign ba ba a zo maganan fara campaign ba tukunna ta kace wannan dukiya a daidai lokacin da mutum 25 trillion din ba su da basu da abin da za su ci ya kake tsammani ya kake tsammani saboda gaskiya wato kina akwai matsala da mutanen najeriya za su karanci wannan hadisi da za a samu wata kinan sauki wallahi babu talakan da ba zai ci naman kaza a kullum sau uku ba inda za a raba dukiyar allah maɗaukakin sarki ya kawo dukiya kuma don amfanin mutane amma wa'insu mutane sun riga sun tattare ta in kadan su suke amfani da ita yadda suka ga dama allah ya sauka to saboda haka akwai akwai ayoyi da yawa a cikin wannan tafiya hadisi da zai kamata ce mai la'akarin su to za mu dakata nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki a amfanar da mu shi abinda muka kuskure Allah madaukakin sarki ganar da mu kuskure akwai filin tambaya ko kuma za mu sa da ya tafi na ci gaba da karatu